الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انزلنا بهذا المعبر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد سوى مطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun bai wa Allah subhanahu wataala ya hada mu wannan kofar gida mai albarka kofar malam jibrila a wannan anguwa ta mu lalika kusur ba don komai ba sai don mu tsaye juna murna da zagayowar watan da ta kumso mana shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muna godiya da gigaci na wannan gari wanda yake zaune tare da mu da kuma dattawan wannan anguwa tamu da suke zaune su alaji kawo da sauran duk dai dattawa da suka halarta mutanen wannan anguwa da kuma matasa na wannan anguwa da sauran yan uwa duka dai da suka zo daga angoyi daban-daban na wannan gari na mu kuma kowa da kowa manya da yara kowa ubangiji ya game mu cikin tarayya na samun rahama ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan anguwa alhamdulillah wannan alkhairi ba su bari ya yanke ba inda an riga bada shi na taruwa domin samuwar shugaban halitta a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah da wannan kuma shugaba Alhaji Adamu Baba Audi ya mana jawabi ya fara mana jawabi akan wannan abu da ya hada mu ya ba mu takaitaccen sira ta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ya dace ta a hanya yadda kuma in an je gaba la'allar sai ya saura daga inda ya tsaya shi ne dama maulidi ba da labarin ma'aiki da yadda ahwal nashi da akhlaq nashi da khuluq duka hali da halitta da kuma zamantakewarsa mu'ashara tsakaninsa da iyalansa tsakaninsa da makwabtansa da duk dai waɗanda ya zauna da shi zamani da su wannan shi ne maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma wanda yake raya ru'i shi gangan jiki mun san abin da ke raya shi a samu abinci shinkafa ko tuwo ko safara da makamantansu da shi a sha ruwa bayan wannan shi ke raya gangan jiki shi kuma ruhi a tura masa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ba a wurin maulidi ba yan uwa babu wurin da zaka samu irin wannan garabata a zo a yi ta magana akan manzon Allah zalla daga farko har a tashi saboda haka muna godiya ga Allah da ya zaɓe mu ba don dabarar mu ba ba don wayon mu ba ba don karfin mu ba zaɓi kawai daga gare shi ya zaɓe mu ya sanya mu cikin waɗanda suke son sanyi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shugaba ya faɗa haka maganar take cewa shi maulidin manzo Allah wallahi duk musulmi mai hankali in dai musulmin mai hankali ne to ya kamata ya gode wa Allah da ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wani ko mai rike jirgin tijjaniya yana wa wajiba ba in dai kai musulmi ne annabi na gani kuma ko ɗanka ga aibu ya cancanci kai murna da samun wannan aibuwa bellan da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai abu ne sananne wanda yake da ɗaiɗe kuma shekara ɗari kusan tara da fara wannan irin taro namu a duniyar musulunci tunda alkhairi ne kaga bai yanke ba ko ba zai yanke ba har ana ɗaga ka insha Allah da haka muna fata Allah ya taimake mu duk wanda ya zo wannan gurin Allah ya bi niyyarsa da ya zo ba don kowa ba sai don manzon Allah Allah ya cika mana burin mu ya cika mana burin mu ga abinda muke so a duniya burin mu gaba daya a wannan gari namu na Kumo duk inda muka zauna maulidi akwai littafin da muka sa ga muke fassara shi alhamdulillah littafin da maulan shawar islam shek zan ya radiyallahu anhu ya rubuta akan wannan munasaba ta mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gaba ɗaya littafin daga farko har ƙarshen sa yana magana ne akan maulidi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma'ana yana magana akan maulidi yana magana akan annabi muhammadu shine topic of discussion na littafi ne da haka mun je ƙarshen littafin ma mun kusan gamawa jiya mun fara harafi na wanda daga shi sai harafin ƙarshe na littafin sai kasida daga ita sai ta ƙarshe da haka dai za mu duba daga inda muka tsaya jiya a jawar dukur za mu daura yau insha Allah mu ci gaba da karatun kamar yadda aka saba za mu rera ya bai tukan da suka yake mana din insha Allah sai mu fassara su zuwa ƙarshen kasidan insha Allah sai mu yi addu'a ko kuma in akwai wani program da za a gabatar sai mu gaba za a yi mana hakuri abin da yawa da ranar tun da an yi muke hori je har karfe ɗaya da rabi har a zahar a ce a pilot sannan muka dawo aka dan huta muka wuce tsillini muka je tsillini a mawuyi sannan kuma muka dawo yanzu wannan break saboda haka da tsaya mana abubuwa da abin da za a samu a takaice وبالإمام الهاشمي أتقرب طربت له شوقا وذو شوق يطرب بالإمام الهاشمي أتقرب طربت له شوقا وذو شوق يطرب ببدر أراه عبرة وأباده وسلم عن الآزاد به نتعذب بالإمام الهاشمي أتقرب طربت له شوقا وذو شوق يطرب وقد قاد للبارح الأراد أنا الغمن وقد لا نصر حيث فالأسد تضعوا الإمام الهاشمي أتقربوا شوقا وشوق يلعبوا ويوم هنين فرق الجيش وده أنا النبي قال لا منطفى وهو مغضب الإمام الهاشمي أتقربوا ليس له شوقا وشوق يلعبوا معنا أبعد يدوني أتقربت وزوانا أتى ترى ممن تقربوا الإمام الهاشمي أتقربوا ليس له شوقا وذو شوك يضرب ومالك والعباس أغرق منهم والكافة النيل ودعم فقرب هاشمي أتقرب لست له شوكا وذو شوك يضرب كل له بادر بحرب وإنما يغير من حوله ذا المحبب هاشمي أتقرب لست له شوكا وذو شوك يضرب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتربية قريب بها أتقرب هاشمي أتقرب لعبت له شوقا وذو الشوق يطلب عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنبها نفس الأبيد تهذب هاشمي أتقرب لعبت له شوقا وذو الشوق يطلب عليه صلاة الله ثم سلامه ويصوب عدي والمياهب ترهب هاشمي أتقرب لعبت له شوقه وذو شوق يقرب عليه صلاة الله ثم سلامه فما لي إلا مرحب الحق مذهبه أجبي أتقرب شهدت له شوقا وذو الشوق يقرب عليه صلاة الله ثم سلامه تبشر خير الخلق مني وتطربه أتقرب شهدت له شوقا وذو الشوق يقرب عليه صلاة الله ثم سلامه تتوب لأذهاب العدايا وتدريب أجمي أتقرب تهت له شوقا وذو الشوق يطلب عليه صلاة الله ثم سلامه إذا الجمع المدع أذى وأقرب أتقرب تهت له شوقا وذو الشوق يطلب عليم الآل الكرام وسعده صلاتك أبكى بل هو أريب أجمي أتقرب يقربوا لا يبتلعوا شوقا وذو الشوق يقربوا ولا إلى غيره ولا يخلق من غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين jiya idan ba manta ba a jaro kuka mun tsaya akan bacci da Maulana Shehu yake cewa rasulun adana bil mala'in hadiyan ذات الورى والجود فيه معذب رسول shi wannan babban manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wanda rasulu din nan musnadu ne musnadu ne akwai musnadu ilayhi a bayansa saboda waka ce shi yasa aka sa musnadun kawai musnadu ilayhi din shine huwa huwa rasulun shi wani irin manzo ne na Allah wanda Allah ya turo Jibrilu zuwa gare shi da sako ya kawo wa mu'minai ma'anar rasulu a Qur'ani ba haka za ga Allah ya kiransa cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan sai zo da nan kira babu alifi da lamu rashin alifi da lamun nan shi yake gwada har jibril da aka aiko zuwa ga manzon Allah bai san waye manzon Allah ba sai dai Allah shi kadai ya san haƙiƙanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da an sa ma'arifa to an san shi saboda haka rasulun shi wani irin manzo ne a tana wanda ya zo mana bil mala'ini da ya koka zalla sallallahu ya zo mana da yaƙoƙi shi ne mala'in hadiyan ubatan wara ya zo yana shiryar da mutane na halittar Allah wanda suke ƙin reni abi yu jam'insa shi ne ubatu kamar yadda na gabatar jiya kamar dai ƙari da ƙuratu ko waliyu da wulatu irin gari ubatu abiyu shine mutumin da yake kin reni bayi son reni ko abun kankanci to annabi ya shiryar da mutanen da ba su son kankanci ba su son reni amma suka saboda yaƙi irin na manzon Allah dole su sanda suka sallama akwai wanda hakkin shirya kawai suka gani na manzon Allah suka sallama wa'yansu kuma tsagera masu taurin kai sanda suka ga kaifin takobi tukunna sai suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hajin uba haji uba hajin uba da wara wal judu fihi muhabbab baiwa a cikin manzon Allah abu ne abun soyarwa ma'ana annabi yana son yin baiwa ba abin da annabi yake so kamar ya rika yin baiwa ya rika kyauta yana bawa halittar Allah kyauta ce wal judu fihi muhabbab sallallahu alaihi wasallam tunda an ce annabi ya zo mana da ya koka to shi ne aka kan ba da samfuri na yaƙoƙin da annabi ya yi shi ne karatu mu na yau za a tashi akan shi kenan yace bi badrin arahum ebratan ajara in abratan aka sa a nasu na wasu sa abratan ebratan wa abadahum wa talhum an al ahzabi hina tahazzabu to an dauko mana yaƙi ɗaya cikin yaƙoƙin da manzon Allah ya yi shine badrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci ya ƙoƙi guda 27 da kansa guda 27 da kansa shine komanda shi yake jagorantar yakin aje a yakin adawo guda 27 su ne mai wannan littafi ya tattara ga shi nan sunan littafin makirin khazawatu rasul sallallahu alaihi wasallam ya ƙoƙin da manzon Allah da kansa ya halarta guda 27 su ne wa'inda ya halarta wannan mai littafi da ya tashi haka hamid ahmad fahir ya ɗauko daga na farko da annabi ya halarta sanda ya yakin karshe na ɗa'iba kaf sanda sanda ya kawo su ya faɗi yaushe aka yi su me dalilin yin su suwaye da suwaye suka halarta me ya faru nasara aka yi rashin nasara aka yi me ya jawo rashin nasarar ya aka yi da aka yi nasarar ganiman me aka samu waye da waye aka bawa waye bai samu ba da sauransu suwa suka musulunta suwa aka kama suwa aka kashe a kafirai a musulmai kuma suwa suka yi shahada a yaƙi kaza duka dai abin da aka yi a yaƙo kan guda ishirin da bakwai ɗin nan kaf shine tattara yi wannan babban mujallabi akwai kuma waɗanda ake kira ba gazuwat ba akwai yaƙin da ake kira bi'ita sunansa bi'izatu za ka ji hadisi ana cewa misali fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ami kaza annabi ya aika wato rundunan yaƙi babban rundunan yaƙi a shekara ta kaza wani jagoran su shine amirin nasu aka je aka yaƙi aka dawo amma annabi baya ci wannan ana kiransa bi'izatu duk da ma wasu suna cewa biza ma wai wanda annabi yake ciki ne amma ba haka ba biza babban rundunar yaƙi da annabi ya aika baya ciki sannan akwai kuma wanda ake wanda biza akwai ƙananan bataliya wayanda kanana kananan bataliya ne irin bataliyoyi na sojoji din nan wanda annabi yake tura su hari akan kafiran da suka ibin addinin musulunci suka iya suka iya barin mutanen garin su kuma su yi addini sai annabi ya tura karamar bataliya ba babba ba babbar bataliya ita ce bi'isa din karamar bataliya ana kiranta sariyatu jam'in su saraya su ne na karanta wani baiti na shafi su bin alhani a jiya in ba kuma ba wa sarayahu nahwa 70 kanat kana fiha min jundil umara yace saraya kananan bataliyoyi na yaƙi da annabi ya tura in ji Yusuf da Buhari da Jalal su sun kai saba'in wanda wani ne shugaban bataliyar a ji a kai hari a dawo to sun kai saba'in su kuma dukkan su malamai hadisi sun tattara su to anan abinda za mu yi magana shi ne yaƙin badru shi ya tafi badirin arahun ibratan arahun ibratan manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kafurai islam ma'ana abinda a harshen da za mu ji ganewa ya nuna musu latar da nan matasa ne yawanci ya koya wa kafirai garanti a yakin badu shi ne ibratan ba abratan ba zai fi kyau da ibratan me islam da ya nuna wa kafirai alkur'ani ya bamu labarin wannan yaki na badu Allah yana gaya mana a yakin uhudu da aka zo ana magana Allah ta wala kadana farakum Allah bi badr wa antum azilla a yakin uhudu Allah ke tuna sahabbai ni'ima da ya musu yaki da Allah ya ba ku nasara a yakin badr alhali lokacin ku yan kaɗan ne ba ku da yawa amma da yake imani ya na so a zukatan ku ƙarfin imani sai ya taimake ku da kuma zimma naku kyakkyawan niyya mai ƙarfi kasan niyyar mutum yana kai shi inda aikinsa da ƙarfinsa ba zai kai shi ba Allah ya ce wa antum azilla kuna kaɗan ba kaskantattu ba azilla wannan na kaɗan ne ba na kaskantattu ba musulmai ba yadda za su zama kaskantattu so badru kafirai su mutum dubu ne ba mutum hamsin ɗari tara da hamsin musulmai mutum ɗari uku ne da goma sha uku amma abin mamaki a wannan yakin ne aka karya ƙashin bayan kafirci a duniya daga ranar kuma har gobe a yakin badru saboda a nan ne aka kama kafurai tika-tika waɗanda ake ji sun isa mutum saba'in suka dawo bayi cikin kamammu aka kalle kayan saba'in dari da nawa da arba'in kenan suka duka kwandem wayannan sun dawo bayi wayannan kuma an kai su makabartar tarihi mutum dari da arba'in kenan yana daga cikin su babban kafurin nan wanda babu kaman shi abu jahil da muka karanta labarin da yau maulidinmu na rana ko mun karanta labarin sa ko mun dan babba da tarihin sa abu jahil wanda ya wahal da manzon Allah a wannan rana aka kai aka karbanza a yakin badr an zo ana yaki ana yaki sai wani ya sare shi ya faɗo amma bai ƙari na mutuwa ba sai abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda na taba bada labarin sa wurin karatun mu na lahadi cewa mai karamin ruwa ne ainun ainun ruwayoyi sun ce bai shige saki ɗaya ba ma gaba ɗayan sa ya ji ƙarfin wada daga sani ma irin wadodin mutum daga sani ya taba hawa kan dan karamin reshe na bishiya dan kankani wanda in kai haka da da da ya tsanka ka zaka karyo shi amma gaba ɗayan sai hau kan ɗan reshen yana aiki yana wani aikin sa sabai suka kawo suna kallon sa suna ta dariyan sa waye ku duba ƴan kafafuwan sa ku duba ƴan kafafuwan sai biya kwangolon suna dariyan sa sai biya rasulullah ya ce wannan kafafuwan ku zai dariya ya ce wallahi ina rantsuwa da wadda rayuwa ta take karkashin ikon sa wannan kafa da kuke kallo in an daura ta a sikeli sai ta danne sammai da sammai gaba kidan sama gaba ɗaya sammai din duka kafa ɗaya nan sai ta danne su a wurin nauyi saboda haka dai gonin qur'ani ne a cikin gonayen qur'ani na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare iya kisa wa shi bare iya umakilo fe au faɗa shi dai ya ji ne kawai shi ma ya samu ko zai samu shahada a can a bai da karfin da zai jihadi sai zai samu annabi sai rasulullahi ka bani da jini mara a ban ta kofi ni ma in je ko zan samu wanda bai gama mutuwa ba in kare tashi ku da baran iya jihadi ba annabi yake gani ya mar izi yana yawo yana yawo sai ga Abu Jahi yana kwar kwar ya kusa mu sai ya babban maki ka faɗi kalmar la ilaha illallah wa nan jayo an ka almishir cewa ka shiga addinin ka yana ma gashi ba ya kusa mutuwa ransa ya kusa fita sai buɗe ya kalli Abdullahi bin Mas'ud ya ce ni ni har abada ba zan yi imani da Muhammad ba har abada idan haka kace ya ce ya zo ya ɗau takobin nan da ganna a wurin da ya ce gizar gizar gizar sanda ya cire kayan kabu sai samu igiya da ya ɗaure kunnen kabu sai rika ji a ƙasa shi ya kawo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi yace ga Abuja ne yace ya aka yi yace gashi gashi yadda muka yi haka muka yi yace yace fir'auni ashaddu min fir'auni Musa yace fir'auna da ya fi fir'auna Musa tsanani da muni to a wannan yakin aka yi wannan kamar yadda na faɗa an karya ƙashin bayan kafurci a wannan yakin Allah ya ba mu labari a Qur'ani yace fala uqsimu برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فلا أقسم الذين رسوا برب المشارق توبنجزم مفقود الرانا والمغارب ina rantsuwa da ubangijin mafaɗar rana inna Allah ce mu da qadiru da wallahi muna da iko ala an nubaddila khairan minhum mu canja mu musanya mu ibdali mu canja wa duniya da mafifita waɗannan kafirai guda uku wai suka kafirai da guda uku Allah ya magana a kan a wannan aya na ɗaya sunansa Abu Jahil na biyu sunansa Asib bin Wa'il na uku Walid bin Mughira Abu Jahil shine Abdul bin Hisham sai Asib bin Wa'il sai kuma Walid bin Mughira Allah ya ce ina da iko in canja wa duniya da mafi alkhairi da su kuma hakan aka yi dukan su a wannan yakin aka kashe banzaye da aka kashe su Allah ya tabbatar da abin da ya faɗa Qur'ani ya canja da waɗanda su fi su alkhairi Abu Jahil ya aiki ikalamatu a cikin ƴaƴan da ikalamatu ya zo ya musulunta an canja da mafi alkhairi ko ba canja ba Allah ya tabbatar da maganarsa iklamatu ranta zai musulunta annabi ya ce ya fi kun iklamatu musliman فلا تسبوا الأرض فإن ثواب الميت يهزي الأحياء ولا يهزي الميت ga ita da matsalan Abu Jahil yana shigowa yau din nan zai musulunta tun bai musulunta ba annabi ke bada labari ba labari da take ba tun bai musulunta bai ce ya yi ko iklamat mu'mina ko musulman iklamat zai zo mu zai musulunta wala ka su ba don Allah kar wani ya saki ba wannan Abu Jahil ba daga ranar annabi ya soke zaki ba annabin da ya ana zaki abu ya yi shi zai daga zaki musulmi tsakani da Allah ba ya hana zaki abu jayi saboda me aka hana zaki abu jayi ya ce fa inna sibabal mayyiti saboda zakin mamaci yuzil aya yana yana tozartar da yana bakan tarai na mai rai ne ko ɗanka ko dangin zada wala yuzil mayyit bare cutar da wanda ya mutu ba me yasa annabi yake hana zaki Abu Jahil saboda nafsin Qur'ani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmin in kun zaki dodannin su ba sai ku zaki Allah bai leso Abu Jahil saboda haka take sai ikhlafat ya musulunta aka canja shi da Abu Jahil Asi dan wa'ilu shi kuma Allah ya sa a cikin ayansa wanda ake kira Amru ya musulunta Amrul As sai musulunta ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai kaga an canja shi da mafi alkhairi inna laqadiruna ala an nufaddila khairan minhum su uku kenan sannan shi na ukun su Walid ibn Mughira a cikin ƴaƴansa shi ma sai Allah ya sa Khalid ibn Walid ya musulunta kai ko bin su billahi haka da dai kira to ko bi ne da cikin takuban Allah ya musulunta kaga shi ma an canja da mafi alkhairi to haka Allah ya ce lamarin sa a wannan yakin Badr aka kashe wa'annan kafirai shikenan musulunci ya samu karfi dama sai na Umar sun shigo shi ya daɗa yin karfi da tafiyan waɗannan manya-manyan kafirai bayan nan wani manya-manya suka musulunta su sai na hamza da su sai na abbasu da makamantansu suka musulunta to shine nan shehu rajin lawar yake bada labari a ramu ibaratan manzala ya nuna kafirai izina ya guda musu darasi a yakin badar wanda ba za su manta da wannan darasi ba har abada mutum ɗari tara da hamsin mutum ɗari uku da goma sha uku suka fatattake su wasu suka gudu aka kama wasu aka kashe wasu kaga in ba ƙarfin musulunci ba da ƙarfin imani da ƙarfin niyya haka ba za ka faru ba aka dawo kuma da ganima wa abadahum kuma manzala ya halakar da su kafiran wa talhum anil ahzabi shehu yace ka tambayi kafirai akan yakin tattarbuka shine yakin ahzab in kaga dama ka kira shi gazwatul ahzab in kaga dama ka kira shi ghazwatul khandaq duka shine da khandaq da ahzab duk abu ne ne yakin tattalmuka da Hausa ana kira abun gwalolo gwalolo da fulatanci ana kira abun gasol konu gasol duk dai yadda ka dauka da turanci ana kiransa duk haka dai kowai ne da yaren da suke kiransa gwalolodin wato ganuwa wato an fa abubuwa da yawa sun faru a wannan yaƙi in mun tsaya za mu sai za mu yi bayani bitafil to sai dare ya mana nan ba mu samu muka je gaba ba amma dai akwai abubuwa da suka faru na ban mamaki a wannan yaƙi wanda ba a manta da su ba wannan yaƙi da kafurai ne suka yi taron dangi bayan badu a hazabu ya faru ne a shekara ta hudu aka yi shekara ta hudu an yi sabani amma zance mafi inganci shine an yi shi a shekara ta hudu bayan yakin uhudu da shekara ɗaya uhudu an yi shi ne shekara ta uku shi kuma wannan aka yi shi shekara ta hudu badru kuma an yi shi shekara ta biyu a cikin ramadana aka yi shirin sha bakwai ga wata yawmal qur'ani yawmal taqal jam'ani shine Allah ke bada labari kad kana lakum ayatun fi fi'atin taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tarawnahum mithlihim ra'ay al-ayn wallahu yuwayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil al-qudr ibrah bi kana arabun ibratan da qur'ani ma ya faɗa haka saboda haka dai a takaice ahzab yaki ne wanda bayan badr kafirai suka nemi wa za su fanta suka yi gayya suka nemo suka tana su banu nazir su banu qainuqa su manya manyan kafirai dai na yahudu suka yi taron dangi wa za su zo su farma manzon Allah su halakar da su suka zo su suka taru shine sayyidina Salman al-Farisi yace ni na da shawari muna da dabara a garinmu ya rasu da mani a ƙasar mu fari iran kenan idan an zo mana irin wannan yaƙi muna tsoron ganuwa ne duk inda yake da garin gaba ɗaya za mu kewaye shi da gwalolo da rami wanda ramin da doki bai isa shiga ba duk haukan doki in ya shiga to ya shiga kenan to haka muke konewa duk garin gaba ɗaya in an iso dutse sai a tsallake a tona rami ya mannu da dutsen yadda doki duk mai ta gaba da hawa sai a je can kuma a ci gaba da tsoro a kewaye garin gaba ɗaya in suka kuskura suka bar dawaki suka tsallako dabaran su ya kare sai a kiffille su kawai in kuma suka ce sai da doki doki ba da shigo ba a rage ta gani eh to ai irin wannan sai aka fara tsoro aka yi ta tsoro annabi muhammadu da kansa ake tsoro na da kansa ya ishe ka ana tsoro annabi duk jikinsa ya yi futu-futu alaihi salatu wasalam saboda ya gwada ma shine shugaban dukkan masu bautar Allah ba zai bari a yi tayi ba don lokacin da aka zo ana yin kamar ginin masallacinsa wasu za bar ya rasu ka zauna mana ka bar mu mu ma za mu iya ya ce a a ba zai zauna ba haka a wurin tonon gwalolon ba su ne shi ne sabai suka ce la yan ka'adina war rasulu ya amalu fa za ka hina fa hina za ka amalu muzallin in dai muka zauna annabi yana aiki to ai mun yi asara mun zama muna aiki muna barna kenan annabi yana annabi yana aiki muna zaune ba ai ba zama aka tashi ana tsara ana tono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ginin masallacin da ake a masallacin Bukhari ya riwaita waka sahabbai suke yi suna jefa tubali نحن الذين بايعوا محمدا على الوفاء مبقينا أبدا سنة واقع سنة جيفة توبلي أنا جينا مثلا لكن من الله هل أبي كمان سبب يزوء أتكين سيول البخاري haka nan a kan ɗin annabi yana aiki sai aka ji yana maimaita waƙan abdullahi ibn rawaha yana waƙan annabi muhammad shi baya tasa amma yana kwaikwayo an tambayi aisha a hadisin tirmidhi hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatamattal bi shay'in min ash-shay' qal qalat bale shi annabi ya kasance yana kwaikwayon waƙa tace haka ne yana kwaikwayo a gazwatu kandak din nan aka ji annabi yana maimaita waƙan ibn rawaha yana cewa اللهم لولا أنت ما تهدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأعادي تربضوا علينا وإن نصدق الأقدام إلا خيرا وإن أرادوا فتنة أبينا annabi aka ce yana ta maimaita wannan waka alaihi salatu wasalam to ana tono ana tono sai wani abun mamaki ya faru sai aka zo wurin wata sakra wani irin fa'a shine sakra fa'a irin kuranen duwatsun nan sahabbai dukkan masu karfi aka kira su kowa ya buga abu yake sai an ɗaga diga an doka sai ka ga kaman ma ba a taɓa shi ba duk wani sarauki aka kira shi yayyayi abun yake sai a koma wurin shugaba alaihi salatu wasalam sai ke to ga wani ga wata fa'afa ta ga gare mu ita ina take aka nuna mai duk yana cikin wannan littafin na rantsa da Allah sai ya ce a bani dundurusu aka bashi da ya haka da ya ɗaga shi sama diga da ya doka kan wannan fa'am kurban dutse sai kashi ɗaya cikin ukun dutsen ya ɗaki sai haske ya tashi hau a wurin sai annabi ce albishirinku suka ce goro kamar yadda muka saba misali kenan ko sai ce na gani an nuna mini Allah ya bamu nasara mun ci Yaman an buɗe Yaman kawai ta zama namu a hannunmu shi kenan annabi ya sake tsagawa ya doka sai kai saura dama kashi biyu ko sai kashi ɗaya kuma ya sake tsagewa saura kashi ɗaya wuta ta tashi hau sai ce na gani da shi nan mun yi nasara akan suriya a wata riwaya kenan wata riwaya kuma ba suriya ba yaman da farisa ne da kuma abin nan wannan rome aka wuce aka wuce riwaya ta ce da ya sake daga na ƙarshe da doka wuta ya tashi sai dutse ya warkace kawai gaba ɗansa sai munafukai suka jage suna jan juna zo jima da wani jima da wani mai ka jima wai me yasa muke wannan tonon ne a wannan duk an kawo labari me yasa muke tonon nan ne wai ba don muna tsoro kafirai sun kawo mana yaƙi kar su shigo ba mu yi dabaran da yadda ba su shigo su far mana su yi mana kwaɗaya ba ba shi ne dalili ba haka ne haka ne to ga ji wai ya gani mun ci farisa wai mun ci rom wai mun ci kaza ka ji ka ji mutumin nan ba ba tsoro ba ne yanzu ya samu muke tonon nan ka duba tun a zamanin da ake muna kuka ke to waɗannan su ne suke cutar da addini har gaba da munafiki shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba gasket gasket shi kenan aka ci gaba da yaƙi wato Allah ya nuna aya sahabbai da suka ga walamma al-mu'minun al-ahzaba ko da suka ga yawan rundunonin da suka zo suka taru gaba ɗaya sai suka sare kawai an tsorita musulmai sun tsorita wa balagatil qulubul hanajira in ji qur'ani tsoro ya kawo nan yadda ka san zuciya ta tsorita kamar za ta fito ta ga abin da zai yake faruwa kamar yadda qur'ani ya tabbatar mana a takaice dai yakin dai ya tsorita al'ummar musulmai sosai ya tsorita kamar yadda qur'ani ya tabbatar mana cewa in ja'ukum min fawqikum min asfala minkum وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر هل هو وتظنون بالله يسجنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا mu'minai suna da jijjiga da girgiza na jarrabawa daga Allah a wannan yaki tsoron baya wuce duk yadda kake tsammani an da wasu hadisi cewa wani sahabi yake tambayan wani sahabin manzon Allah yaya menene labarin yakin azab yakin tatar muka din nan inda yanzu kun rayu da manzon Allah yake tambayar sahabi wani tabi'i ne yanzu ku din nan kun ga manzon Allah kun rayu da shi yake kwarai da gaske yace ya kuka ne ya kuka rika yi masa wani irin ladabi kuka rika masa wani irin hidima kuka yi masa sahabi ya dan bada labari yace ayya ita wallahi da mu ne muka samu zamani da manzon Allah ita wallahi bara mu bari ya tafi da kafa ba daga shi zamu rika duk inda zai je bara mu bari ya taka mana shi yake yake ga wannan hadisi a wannan yakin bari ka ji abin da ya faru manzon Allah ya ce ya ku al'umman musulmai waye ne zan lamunce wa in bashi aljanna ranar gobe kiyama take yanzu nan in bashi tiket din aljanna ya je ya shiga cikin kafuran nan ya yi mana gangane ya mana ci aiki ya ga wani hali suke ciki dukkan al'ummar musulmi ba wanda ya san gaba manzo Allah ya shiru ya sake cewa ya al'ummar musulmai waye zan lamunce masa ceto na in ba shi aljanna tun daga yanzu amma bukata ta ya je ya duba mini wani hali kafirai da suke ya shiga cikin su ya bincika mini ya me ake ciki dukka ba wanda ya tanka saboda tsabar orita da ajin ga tsananin wani irin sanyi wanda yake ratsa kashi a tsari kamar zai fasa kashi a tafi da wannan yanzu annabi ya sake yin magana na uku irin wancan ya lamunce da aljanna waye zai yarda in bashi aljanna ya je ya duba mana wani me ake ciki cikin aljanna kowa yana ciki har sau uku ba wanda ya ba wanda ya tanka annabi ya shiru ya shiru sai ya rika duba cikin tafai ya rika duba kowa zuciyarsa na zakan uku uku kan annabi ya ce shi yake a'a an san sauran yana haka yana haka yana haka sai ce huzaifa habba huzaifa yake zai rage ran ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake ta ta kare ni shikenan yace ka shiga cikin ahazabu ka je ka duba mana yakin shi amma kar ka kuskura in ka je duk abun da ka gani kar ka ba kowa labarin sai ni kar ka ba labarin sai sannan kuma karka yadda kai wani abu aure sai ya dabi ya dabi annabi sai ya addu'a kan ahzab kaga an gama annabi bai addu'a ba ma yaya in Allah ya gaga abin da yake so billa ya addu'a la ilaha illallah kawai sai Allah ya sako wata iska iska iska wannan da iska ta zo da annabi ya addu'a da ta fara fi ri'in sarsarin ko irin na wai da mutane da ta zo duk wani ɗan tanti da kabiran nan suka yi da ta zo wuuu kawai sai ta naɗe shi kawai ta tafi da shi dawakin su ne wuuu ta rika kaɗe su suna faɗuwa ta rika kacce-kacce da su ku dai ba ya shiga cikin su ya je sace kawai ya ɓadda kama gashi da gare ne addu'a ba kaman ka buga a sana kawai take Allah ya karbi addu'a ya sako iska mai tsananin bala'i ta rinka wargaza kyanin kafirai nan suka rasa inda za su shiga shugaban su jagaba uban tafiyan su Abu Sufyan sako hankali sai tashi ya yi nan ya kiɗi ne ya gigi je ya rasa inda zai shiga sauran rundunoyi da suka kawo gudumawa mutane makka suka rika zarewa suna guduwa suka ce kai wannan bala'i da me ya kama kai sai gida sai gida kawai kuma sun zo sai an sai an raga raga da annabi da shi da sahabbai ganiyar da suka zo ana tare wanda kwamandan nasu ya ce kai jama'a kowa ya duba na gefen ba wani bako kam da ya shigo mu kam kowa ya kama dan uwansa kowa ya rike dan uwansa ya tambaye shi waye shi kai babu wani bako a cikin kam jikin shege ya bashi an lokacin an wuya musulun da astagfirullah daga baya zama babban sa'adu amma lokacin shege ne saboda ya zo babu babu mugu irin sa a lokacin ya zo da niyyar ya yi kata-kata da annabi da shi da sahabbai ya za a yi Huzaifa ya ce sai dai taraf na kama na kusa da ni na ce suna na wani sai kirkin suna kawai ya halicci suna take ya ce ni ne da wani dan wani kai ba sai ce wani wa dan wani ci shi ta Dike na. Ya ce kawai sai na ji mugun naka shi shugaban kafirai abu su jani. Kai, jama'a ya banu kaza ya ta kira banu kaza wannan wannan labari fa kawai da yanzu kawai gida kawai ni kam zai sai gida jama kowa ya kama hanyar gida kawai an rikice ya kiɗi mai kawai addu'a manzo Allah ta kama ga tsoro ga sanyin isan bala'i Uzai ba yace sai na sulale a lokacin har ya koma zai yi wata biyan bukatarsa gani gashi da gani sai kamuri shi kadai shi shugaban tafiya gaba daya yace a lokacin wallahi ina da dama in zara ta hoto cire kai kafiri yace da ba don na tuna magana da annabi yace kar in yi komai a wurin da ba don na tuna wannan ba yace wallahi da tun a lokacin na gama da shi da na cire kanta shike ne lallaba ya bi dare kawai ya dawo wurin manzon Allah ya ba da labari to wannan dai a takaice wannan shine abin da ya faru kaɗan daga cikin sannan kuma akwai abun mamaki ɗaya da ya faru a wannan yaƙi wanda nake so a mutane su yi suna da shi akwai abubuwan da suna da yawa a taƙaice za mu shiga ɗaya yaƙi kar lokacin mai zai a wasan mu adala azabi ka tambayi kafurai ka ji labari akan yaƙin azabu yaƙin gololo ya suka ji a hannun manzon Allah ai ba su ji da daɗi ba a nan ne fa da suka juya da gudu annabi ya ɗauki danki ɗaya na ɗakuwa ya je da su dukkan su gaba ɗaya babu wanda ƙasar bai shiga irin ba da ke shuddu alayhim ku auka musu kawai aka auka a cikin tattare su yadda ƙasar banda a ɗaya ta sahara kawai a wasalin alal azabi ya rasu ya kai abokin magana ka tambaye su akan yaƙin walolo hina ta hazzabu yayin da suka yi taron dangi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد قاد للبدهاء وقد قاد للبدهاء العرب حرام عرب رمد وقد لا صخر حيث والأسد تعود وقد قاد للبدهاء الحرام قال يا جاغورنتي عرب رمد runduna mai tarun yawa shine aram raman annabi ya jagoranci rundunan yaƙi mai tarun yawa lilbar ha'i a zuwa ga filin makka nilbar har haram wato zuwa ga filin makka shi ne ha wannan kuma na maganar yakin fatu makka ne wanda aka yi shi a shekara tana da hijira tana da shekara ta takwas aka yi shi ba su ji da zai ba a ranar lokacin da jabadon lokaci ba dai akwai labarbaru da yawa a nan akwai yakin da aka yi a hutu biyanu annabi sarrafar ya zo da wato sojoji a cikin akwai abin da ya faru dai aka aka nemi ya musulun da yaki aka yi aka yi yaki kama akwai kuma wata hadisa da ta faru a yakin uhudu a shekara ta uku kenan da aka gama yaki sai ya hau duki yake yakin yayi kamar ya karye saboda sabai wayan su munafukai sun ja karyewan yaki sun saba annabi sallallahu alaihi da aka gama yakin abu su ya rufe shi din dai sai hau kan dutse ya ce wai ina shin hal kun muhammadun shin a cikin ku akwai muhammadu annabi ya ce ku shiru ka koya a kan shi ya ce hal fikum ibn abi quhafa shin a cikin ku akwai abu abubakar annabi ya ce ku amsa ku shiru ku rubuta banza ya ga ce hal hal fikum ibn al-khattab kafin annabi ya ce kun shiru ba sai na Umar sai ni ke kai yace dukkan waɗanda ka kiran nan suna nan ba za su mutu ba sai Allah ya kama ka ya kunya ta ka munafiki kaji sai ce ab sai ce ab kun kuke cewa wai kuna da Allah yana taimakon ku kuna gaya mana wani zalika bi anna Allah maula allazina amanu ala al-kafirin la mawli lahum wai Allah mu'mina suna da majidin jinsu shine Allah shi yake taimakon su kafirai ba su da mataimaki to yau ku waye ya ita mako ku mu waye kinkin yake waye yana musu talanci annabi yake ai qatlana bil janna ko qatlakum bin nar mu wanda duk aka kashe zarcewa yake aljanna ko kuma duk wanda aka kashe wuta yake zarcewa akai dai dai akai dai har Allah ya kama shi a wannan yaki barha wanda aka yi fatu maka Allah ya tabbatar da maganar da ya hawa Abu Sufyanu da aka zo aka taru yakin gwalolo a yakin fatu maka aka je aka yi zango dab da maka annabi ya tura a je a gaya musu sun shigo maka wanda yake son zaman lafiya ya musulun da kawai saboda lokaci ya wuce annabi ya zo da soja sama da dubu goma zai shiga maka yake kawai mutu yana son zaman lafiyar musulunta da aka tura dan sako su haibu da ya je kai abu ya ce abu su ziyaru ka ba sallah ma fa lamarin lamarin annabi muhammadu ba ya wuce sanin ka bayan ba ka hau baya na muje ka ga yadda fa sojoji suke fa yace muje taguwar annabi Muhammadu ne kawai sai ya goya shi a baya sai muka fara tabuwa a da aka fara iso mutane sai mutane su so yau ga matsayin Allah a bayan a kan taguwar a manzon Allah so wannan kuma da ina guda kan a na tafiya aka zo aka sai na Umar bin biyo shi ya biyo shi zai ce kan annabi ya ce ba ruwan da wani bai shi ka san shi da cika aiki aka zo annabi ya ce a kan shi a nuna mar sojoji sojojin Allah hizbullah aka je aka ce sojoji ko kowa ya ci mur kowa yana jiran a ce masa kawai ya cika aiki kamar za a za a tauna babu kawai ana tsaye an yi reji kawai da makamai yayin da kallo yana jirgin na kai yana kallo yana jirgin na kai a ce ba wa'annan su ne banu kaza a zagaya da suna wa'annan su ne banu kaza a zagaya da suna wa'annan su ne banu kaza ka wannan mulki na Muhammad ya kai ne da wani kai kai ba mulki bane annabta ne kun da ka manta a yanzu sai na rasulullahi ce Abu Sufyan yanzu ka yadda Allah Allah shi ɗaya ne ɗaya hausa Allah ya gani ya zama kuma da da Allah ba shi kadai ba ne bai da iko ai da haka ba ta faru ba da haka ba ta faru ba ga ga kunan dai kure yau kuka dawo haka kam inda a ce Allah ba ɗaya ba ne ai da ba haka ba ta faru ba ita dodo kaya da bai da amfani ta da yana da amfani da yayi da yayi da yana da amfani yayi yake to yanzu har yanzu baka yarda ni manzon Allah bane ce to wannan ne ne wannan ne ne sanan wurin yadda ka matsa ka mu zuru kai a da ce ba shi to a kake dai bai musulunta ba har sai da daga baya sanadin musulunta da kuma yana zaune a cikin harami annabi yazo zai wuce sai a ransa yake cewa ka zuwa wannan yanzu wannan ya zai yi wai ya ce ka saka a ransa annabi ya ce ya kan zai yi magana yake da ransa ba cikin ransa annabi ya ce hakan ne kaza kaza da kamar hakan ne hakan za a yi sai ta kai tun da ake ce min wallahi kana magana da Allah ban yarda musu yau ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka la rasulullah yana yi musulunta a wurin an yi abubuwa da yawa wannan suna da yawa a cikin har babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi abubuwa a ya musulunta an kama kada musulunta an kamo shi an daddaure na daurewa a yakin da aka yi aka kama su nan da daddare sai ta nishi ya ta makiyar yana nishi da karfi annabi ya ce wa'ai da mai nishi na kuje ku sassauta masa aka ce da aka ce ai babban gari ya rasu yana ya sassauta masa gari ya waye aka zo aka ce to duk wanda yake da kuɗi kaza ya biya a fance shi wanda kuma ya iya rubutu da karatu ko yana da kuɗi ba za mu karɓa ba ko yana da kuɗi in yana so yanzu ya koya wa ƴaƴan Madina yaran Madina guda goma rubutu da karatu in sun iya suka yi muka gani to sai a sake shi ya yanzu komin kuɗin sa baran kuɗin kuɗin shi a kai haka da aka zo kansa aka ce to ka kuɗi ba fa ka kuɗi ce to ni ban da kuɗi ne ban da kuɗi ya zaka ce baka da kuɗi ce ban da kuɗi gaskiyar magana ce ba ya haka ba ba kana da kuɗi ba ne ce ban da shi ya tashi irin sai sai rantsa ne a'a yanzu lokacin da zaka fito ka manta abin da ka gaya matarka ummul fadl kace mata ka dauko kudaden ka gaba ɗaya ka tara su ka kulle su kace mata gashi ki rike wannan ban sani ba ko zan dawo ko ba zan dawo ba in na dawo namu ne in ban dawo ba ga fadl ga usam ga abba ga abdullahi da irga ake to sai ki kula mini da su da wannan dukiya ko ba kai ne ka faɗa mata gaba da kare shi ma ya faɗi irin wancan da tun da ake ce mini kana magana da Allah wallahi ban taba tabbatar wa wasiya yace domin wannan magana da gari sai mata ta mutu ba wanda yake wuri na san kuma dai ba za ta je ta faɗa wuri ba shi ma shi ke ne ya mutu magana ya kare a daga jila barbaru suna da yawa wannan fadu makka kenan aka yi shi ya wuce wa karla da sakuru a wannan yaƙi na fadu makka sakuru shine wato abu sufiyan kenan shi ne mai suna sakuru ya yi taushi a wannan ranar duk taurin zannan wanda kiransa sakuru ana kamanta shi da dutse irin kurman dutsen nan wani saboda taurin kansa to ranar ya yi taushi ya sallama dole haizu mal'ustu tara'ubu ya yi taushi ne a lokacin da zakoki suke tsoratarwa suke ruri na tsoratarwa to ne ne zakokan komandojin manzan Allah kowa ya yi dare tukun yana jiran a ce masa tas kawai ya gama aiki shi lokacin da zakoki haizu mal'ustu tara'ubu lokacin da zakoki suke tsorotarwa ke nuni wa yawma hunainin farraq al-jaysha wahdahu ana annabi kana mustafa wa wa muzabu wa yawma hunainin haka nan kuma ranar yakin hunainu gazwat hunain farraq al-jaysha wahdahu annabi muhammad shi kadai ya tarwa tsarunan kamfai shi kadai to dan uwa wannan yaki shi kuma ya fi wa'in can malamai Hunainu ba domin wa'in can yawon da ake ba gaba ɗaya kafirai su ne masu yawa musulmai su ne kaɗan to a yaƙin Hunainu musulmai a nan suna da yawan gaske sai yawan ya sa suka rubu suna ji habba sai suka rika habba yau kam din a banda da yawa kam bara a gwada mana yawa ne kam yau kam habba banda yawa kam kowa ya dubi sojojin su banda yawa yawa sun dauka yawan shi ne wani wa man nasu illa bi idin nasara baya wurin kowa sai Allah ba wurin yawa ba saboda haka shi ne Allah ke cewa wa yawma hunainin in ajabatkum kafaratukum falam tughni ankum shay'a ranar hunainu wato yawan ku ku sabon manzo Allah ya kawatar da ku kuma yawan sai ya zai kasa muku komai yawan da ya kawatar da kudin ya zai kasa muku komai kuka kasa takuba komai da yawa saboda haka ne shi ma kamar yadda na faɗa labarin da yana da yawa falan tukuni an kun shai'a wannan yawan bai wadatar muku komai ba za a alaikum al'ardu bima rabbabat thumma wallaytum mudbirin duk suka juya da gudu kawai da wuta ya wuta sabon Allah ce bai wadatar muku komai ba daga ƙarshe sun mawallai su gudu biri kuka juya da gudu saboda sabai ba su taba zuwa yakin da suka rika jin yadda ka dan ina irin ruwan marka marka ne ba haka suka rika jin kibiyoyi malam sai kan kana cin bulus ka bi kai sallan ka biyar five times a billion daily prayer ba wannan da zai ce ma baraka yi ba da kuma wai akan ka faɗi la ilaha illallah ne za a zo a yanka ka ba a yadda ka faɗa ba la ilaha illallah ba balle sallan biyar saboda haka a wannan yaƙi sun ji ba daɗi sosai abun ba daɗin faɗa saboda wasu abubuwan in ka duba ka karanta yakin za ka ga abin tausayi har cikin manya-manyan sahabbai akwai wanda suka juya suka gudu saboda tsabar bala'i da suka gani uruko kai wanda suka rage ma ba su da yawa malam dan kadan suka rage sanannu ne ba akwai sunayen su an sani wa yamma hudaini an hana hudaini farakar jaisha da sahabbai suka fashe suka faɗi annabi annabi shi ya tarwara rundunar da bai wahadahu sabai suka gudu ya rika cewa anan nabiyyu anan nabi qala al-mustafa al-mustafa ne Muhammad ya rika ce anan nabi anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ana gudu fa shi kuma yana dosan inda kibiyoyin suke yana cewa anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib wallahi ni annabi Allah ne wallahi ni dan abdul muttalib yana tarar kibiyoyin saboda haka dai duka suka gudu yawancin su suka rage yan kaɗan har ma an tambayi dalhatu dalhatu din ne ɗaya daga cikin asharatul mubashirin na janna an tambaye shi shin ya sai na dalhatu a farantum yawma hunain shin kun gudu ne ranar hunain fa ajaba bi na'am yace yi sai na dalhatu ba na ce ku da manya abu yana cikin mutum goma na farko a sahabai wanda suka fi kowa amma ya ce yi mun gudu yana ji malam ba ruwan kibiyoyi ba ruwan zuwa kuma in ka gani sai baraka cika rigar ka iska bane tun yaushe tun yaushe da ruwan kibiyoyi malam ba da gaje wa'inda suka rage tare da manzon Allah ga suka fara da akwai Abbas dan Abdul Muttalib akwai Aliyu dan Abi Talib akwai Fadl dan Abbas akwai Abu Sufyan ibn al-Harith ibn ibn Abdul Muttalib akwai Abubakar ibn As-Siddiq akwai Umar ibn al-Khattab akwai Usama ibn Zaid waɗannan su kadai suka rage musu gudu saura kowa ya gudu kaga dai bala'i yayi bala'i duka ba a son faɗi irin waɗanda amma da rubuta a cikin a yayin da dole da za a karanta ba a son faɗi irin waɗanda amma rubuta a cikin to ban sani ba ko da hausa ne ba a son faɗi da larabci kan suka zo da ɗani ban sani ba so faradal din dawa da mu anan nabi kalal bisawa wawan mukhzabu yana faɗin hakan yana abun fusatawa saboda gudun zafai da sai abu ya kusa ta manzon Allah yana yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ya dauki kasa dan ile a wurin ma yayi yayi jifa ya jifa cikin kafirai duk irin su ya cika da kasa yake shiddu alaihim ku auka musu aka zo aka yi ta sassare su aka fata fata da su فعاد أبا سفيان بأتناقة وصفوان حتى صار ممن تقرب فعاد أبا سفيان بأتناقة annabi ya bawa abu su biyanu raƙunin ɗari cinka ya bawa abu su biyanu raƙunin ɗari sakamakon wannan yaƙi da ake da aka yi nasara na hunayi lokacin ya mutu rinta kaga kwanan nan aka yi yaƙi ko aka ba da labari ya ba da wahala wa mutane amma sai gashi a hunayi kuma an ba shi nawa raƙuri ɗari fa da a ba su biya na biya ta naƙatin wata kuwana annabi ya ba su safwanu shi ma raƙuri ɗari saboda raƙuman nan da aka ba su hatta tsara bin man da ƙarrabu har su suka zama cikin mutane da suka zo kusa da manzon Allah saboda kyauta garin kuɗi kawai su gani malam kira zama na kusa da manzon Allah raƙumi ɗaya ma nawa nawa za ka sayar da shi ka samu bele raƙumi ɗaya kuma da raƙumi ɗari a yanzu ya kai ya kai kusan biliyan hamsin a yanzu haka ya kai kusan biliyan hamsin shi ne biyan mutum ɗaya ɗan adam ta kashe ya kai wajen biliyan hamsin saboda haka wannan yaƙi ya sake cewa malik wal abbasu a qara'u minhum wa alat amatu nilu a da'an fa urri wa maliku haka nan maliku shi ma an bashi maliku a dan dan mirdas shi ma an bashi raƙumi ɗari wal abbasu shi ma sai na abbasu dan abdul muttalib an bashi raƙun raƙuma ɗari a ƙara'u minhum shi ma a ƙara'u an bashi raƙumi ɗari wa alƙamatun haka nan kuma alƙamatu shi ma an bashi raƙumi ɗari wannan bayanin da nake duka ga mai littafin ne kawo a wannan a wannan littafin raƙumi ɗari ɗari wannan taƙaitawa ma shauye masu raƙumi ɗari ɗari ɗari da aka ba a wannan yaƙi ganima da aka samu saboda ganima ba ta wasa ba ne wa alƙamatu haka alƙama dilu a da duk an ba su baiwa an musu kyauta fa urribu sakamakon kyautan sai suka daɗa kusanci ga manzon Allah annabi ya ga yanayin su ya rika ba su ya rika ba su suka rika matso manzon Allah akwai wanda ya ce da ba wanda nake ƙi kamar Muhammadu a duniya ba wanda nake kamar shi amma yayi ta bani kyauta yayi ta bani kyauta har na musulunta a musulunci ya ta bani ya ta bani sanda na waye gari duniya ba wanda nake so kamar manzo Allah kyauta kawai ruwan kyauta ya gani malam saboda ga annabi ya san ya san sirri na gaibi ya ga yanayin ka kawai sai ka tura ma kyauta kawai saboda wai ka samu ka shiga aljanna kyautar da yake baka ba kuma aljanna yake baka har wasu suna jin haushi an ba wasu ba ba su فكل له مال ابن عرب وانما يغيرني من حظه ظلم حقه فكل هو له أم يا زما yana da mal ibn harb an ba shi da abinda ibn harb ya samu shine safwan rawi da wa inma ni da iyaka yugayyiruni abinda yake sa ni kishi in ji kishi na ya motsa man azzuhu zal muhabbaku wanda rabonsa aka ba shi manzon Allah to shine wanda nake kishin sa a wanda aka ba kuɗi ni ba ruwana ko da mu da shi ba na amma wanda aka ce annabi ya samu shine da wanda ya samu to wannan shine nake kishi kaga kaga nan ba akwai labari abin da yake faruwa shine an yakin hunayn aka samu ganima malam mata kawai mata da maza wa'inda aka kama sanda suka kai mutum dubu shida bayi kawai wai da kama dubu shida wanda rai ba su za a yi kasar dubu shida sannan dukiya na azurfa sanda aka samu a azurfa awunta ukiya dubu hudu awu dubu hudu na azurfa na ukiya raƙuma sanda aka samu raƙumi dubu ashirin da hudu raƙumi ba dubu ashirin da hudu a yaƙin hudu duk yana cikin wannan littafi sannan awaki dangin awaki yan ƙananan dabbobi su kan sun fi dubu arba'in sun fi dubu arba'in aka samu annabi bai raba wannan ganiman ba sai ya bar shi ko ba ana jira yaushe za a raba ne yaushe za a raba ne ganiman da ba a taba samun irin ta ba ana haba haba kowa yana ta tuna me zan samu a ciki in an raba nawa zan samu annabi ya ki raba sallallahu alaihi wasallam sannan aka zo yakin da'iba da aka dawo daga yakin da'iba sannan annabi ya raba da ya raba sai irin rabiyan Allah da muka faɗa shekaran jiya marjin mu da safe na rana rabiyan Allah shine yau ya ba wani miliyan dubu biliyan ko shine miliyan dubu ya ba wani naira dubu ya ba wani naira ɗari wani naira biyar wani ko 50 ba ga Allah ya riba taskarsa ba kowa da yadda yake da shi to annabi sai ya irin wannan rabiya wani raƙumi ɗari wani arba'in wani ishirin wani biyar wani abu ba ba shi ba kawai sai aka rika gunguni wanda ba ba musamman mutane lantaru na madina ba ba su ba sai suka rika gunguni
kawai kawai mu gaskiya har wani abu ba kai ku sake
wala duk yadda gungunin da har gungunin da suka duk an ga abin da
kaza ya zo mu je mu sha hada ayyaki da mu a ita ba mutane bayan mu din in ma fifita mun za a yi fifita wasu za a yi a fifita mana amma ya za a hana mu gaba daya wai annabi ne bai raba amma yana cewa ya za a yi a hana mu sadun da ubada Allah ya kara masa yadda sadun manzon Allah ba na son kama suna a wurin wa'azi da wurin karatu ne aka zo ɗaukar littafi karatu littafin dole zan kama suna haka nake bani kula amma yau na kama suna a yi abuwa ba ke na zuɓu sa'adun ubada sa'adun manzon Allah ne babba cikin sahabbai sai ki ya rasulullahi gaskiyar magana ni ba ba zan yi hakuri ba zan isar maka da abin da yake gaskiya a nan ce menene kuma ya sadu yace mutanen mu wannan rabiya da aka yi babar musu hadiwa suna kai suna kukan wannan rabiya to me aka rasa sadu yace to ya rasulullahi an raba gaba ɗaya ba ba mu komai ba ba ba mu komai ba rasulullahi gaskiya suna kukan abu annabi ya ce wa aina anta ya sa'adu bar magana mutane ka kai a ina gashi me ra'ayinka ga min ra'ayinka kai kanka ba na mutane ka ba me ra'ayinka ga min ya kace ce min mutane ka me na ka ra'ayi ya ce ya rasulullahi ma ana illa fi qawmi gaskiya ni ba na ko ina ta cikin jama'a ra'ayin kenan ke ba ra'ayin da ke zai ya rasu ya zai ya ɓoye ma annabi ya sani ta ce haka ya ce to kira min su ka kira min duk dangin ku aka kira su annabi ya tara su ya ce na ji abin da kuka ce duk labarin yana cikin nan an ce kun ji wani abu a ranku bisa da biyan da ne me ke damun mutane ne kam ya ce ya ku mutanen lankaru yake ni kan ba ni ne na zo na same ku batattu Allah shi da ku da ni ba ba ni ne na zo na same ku ba ku da komai ba Allah ya wadata ku da ni ba ni ne na zo na samu kanku a warkaje Allah ya shirya ku ya hada ku da ni ba yake horar da mu yake ba ku rama ba kurama annabi yake bara kurama ba suka ce Allah wa rasuluhu amannu suka ce da Allah da annabi Muhammadu su suka isa su goranta wa wani wane mutum ya goranta wa Allah da mutum Allah da kuka ba shi an gane haka inda ku goranta mara kurama annabi ce da kun ga dama sai ku ce kai din ba mu zane ka annabi ba ki faɗi kai din ba a koro ka a garin ku makka bane muka zo muka karbe ka kai din ba ƙaryata ka ba mu muka kaskata ka kai din ya ta jera wa alaihi salatu wassalam ya jira kun so kuma ya kurama kuna da abin da kurama ai wai me wannan karatu yake koya mana wai annabi lallai yana so sai sun shiga aljanna shi ya bai nuna musu dan kun yaka ashe da abu ta za ku tafi eh a yace ai kuna da dama da za ku iya ramawa da za ku ce kaza da ashe aljanna za ta shi kan Qur'ani sallallahu alaihi wasallam yace to nan kun ce na ba wa suwa ne kaza na ba wa suwa ne kaza na ba wa suwa ne kaza na ba wa suwa ne kaza haka ne haka ne ku kuma da na tashi sai na ba ku manzon Allah ni kenan kace ni na ba ku kaina ne dama na raba komi na bar kaina ka na ɗauke ni sai na ba ku ni ai sai suka fashe da kuka suka kan guman juna suka ce wallahi rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hazzan wa isma suka ce wallahi mun yarda annabi muhammadu ya zama shine rabon mu shine kason mu wallahi mun yarda ina ganin kun same ni ina neman wanda ba su same ni ba a tura musu dukiya ko za a jawo hankali su samu su shiga aljanna kuna ɓata kanku lokaci da abun duniya na banza ma'anarsa kenan ba wa in jaddin annabi yana ba su kuɗi ne don su shiga aljanna kai kam ka riga ka samu aljanna kawai saura ka mutu ne kawai ko ne kake wahal da kanka kai da zaka je ka shiga aljanna kana duba wani yan rakuba kai da zaka je ka hau abun hawan da a duniya ba wanda ya taɓa ƙarzuwa a ransa ka san dai akwai abun hawa abun hawa a aljanna ko baka sani ba annabi ne faɗa akwai ma la ayyul at wala qudun zan wala qadar ala qalbi bashar al qur'ani kuma yace ya ma tashtahi anfusukum duk abin da rai yake so akwai shi aljanna a duniya akwai abin da rai yake so kamar ka samu katon gida wanda in kai bako ba za ka daura kanka a kayi ba ka ce wash ina zan shiga kalan ba abin da ya mu dan adam yayi bako bayi da masauki har kuma kotin ake yi da shi da yayan nan matansa biyu ƴaƴansa mata rada yake ɗakin wance sauran yaya biyu suna ɗakin wance kowa ga wani in ya dawo ɗakin wancan kuma duka da ƴaƴanta da na wancan duk suna ɗakin wancan ƴaƴan maza kuma an roƙiwa ne sun je suna ɗan lallabawa gidansa an roƙiwa ne suna lallabawa ba ga more duniya ba annabi yake in ka samu uku kai ka samu duniya ka samu mayalwacin gida wanda in kai ba ko ba za ka ɗaura hannu akan kayi ba wani yana da masauki ba bayan ɗaki ala ga dawo kun na su wala ga dawo kan kudu ba ni gari to ja da mu fare kan ya mi kibo a wallahi ba ga su ko da dili ladde to kuma abuja bo e wala ladde shin ne ta kula ga dille ko to ne kun tattaro ma to ya dun sunu ma goyi to har ba yake nan shin ne ba sako sako garde saboda haka in ka samu muhalli annabi ya ce yalwatacce wanda iyalanka kowa yana da inda zai kwanta kai ma kana da inda za ka kwanta sannan ka samu abun hawa lafiyayye na mashi walgar fiyata da ashirin ga rumfaki gobo mota kikikikikikikikiki gawata kikikikikiki gawata babu a yari bore gaba ɗaya suturar kafakin mai kullum kana wurin makaniki kaga kuka more ba amma kana bugawa ɗaya kawai sai ta biya alhamdulillah to ka samu abin duniya sannan na ƙarshe ka samu mace ta gani inji manzo Allah wanda ya haɗa waɗannan to ya samu nutsuwa a duniya saboda haka dai a takaice ɗan uwa lokacin tashi ya kamata mu daɗe a nan mun tsaya a wannan banki da na tsaya Allah sallam ya gama durar damuzu suka gajar anzawa ya tabbatar da su ya ba su kanshi su koma suna murna suna kuka suna rungumar junan su gobe in Allah ya kai mu ko da ke gobe ba maulidi sai jibi talata jibi kuma maulidi ne wanda na mun ga yanzu sai da yamma Ibrahim mai lafiya wanda shi zai karanta shi a gwamnati makaranta insha Allah saboda ka dai sai ranar laraba za mu dora karatu ne a gidan babba Ibrahim zaki babba Ibrahim zaki anguwan bijin ranar laraba za mu dora karatu ne inda muka kai kin nan insha Allah a daga nan kuma alhamis kuma a je anguwan ne ba ba ke mun laraba anguwan ne washe gari alhamis ma anguwan ne anguwan ne gidan dauro da aka yi zan insha Allah sai ra da gaje za mu raka ta nan muna godiya ga wannan da jigatu jigatu da yau